yake samun ku ne manya a garin gashi na kawo sai juya ya kalli almajiran sai ya ce kun gani ba kun gani ba kuna zama duba mutane baki da suke yana kallon malamin yana kallon sai idanun malamin fatsi ya faɗi sai malamin ya toye idansa ɗaya ta ya tafi da ido ɗaya daga alkhairi da ido ɗaya kuma kar ɗayan ma ya faɗi wannan an masa alkhairi ne tun an masa yari da ya za a ƙare aina ya baka labari na gaya ma shi shikenan inda rai kuna zaune ku duba mutane baki sun fara samun alkhairi yana kallo wala idan faduwa yi shikenan sai Allah ya masa dabara ya rufe ɗayan wanda bai faɗin bai sa ya tafi haka wannan fa alkhairi ya kai yanzu wannan malamin ya gamu da Allah Allah zai bar shi duk tsafe tsafe ne aka yi ba wani abu ne tsafi ne tsantsa an bar ma hanyar gaba ɗaya abin ya zama kulumboto ya zama sihiri wannan ka je ka ce kana sa rai da aljanna mutum bako ya zo ya ci albarkaci to kai kadai za ka samu to za ka mutu kuma wannan dan Allah zai daga darajarsa baka sani mai ayanka ma ko za su amfana a karkashinsa to duk mutumin da zuciyarsa ba kyau ya bi irin wannan layin ya za a iya higa aljanna muna gaya muku ne eh duk ku dinga auna duk wanda ba Allah a tare da shi ba yadda za a iya zama na Allah kuma duk mutumin da bayan Allah in sun ganka suna tsoron sharrin ka abun Allah ma sharrin ne da kai musulmi sai wanda musulmi suka kubuta da sharrinsa da zaluncinsa ana kallon mutum ka gidanka yayi dadi to mumini ne amma kana kallon mutum kurin ya zama daga gani kowa a hankali yana uzu billahi wala hawla wala quwata ana ma haka wallahi Allah ma ba zai yarda da kai ba yi mana saboda haka a kula in duk lokacin da zaka auna kanka su zuwaye na Allah ya suke tafiye da lamarin wani sufi baya nan wani abokinsa ya zo yana zuwa abokin na zai gaisa da ya ce ya tafi matarsa ina wani ya fita ya ce ke kuɗi na ya ƙare ɗauko min adakan nan na abokin nan da aka ɗauko adaka aka buɗe ya dinga tusa nan kuɗi ya tusa ya ɗauki ya ce ya iya da kaiwa kuɗi ya tafi da abokin ya zo aka ce matar ta ce masa abokin ka wani ya zo ba ka nan amma a dakan nan naka fa ya ce a buɗe ba yi da kuɗin kai ya ɗauka ce ba na nan ya ce Allah na gode ai an yarda da ni haka ba na nan ana taɓa kaya na kayan kai ne ya za a yi jadi yake ji ai an yarda da hi ne ya kawo haka yi mana ta yi mana to bayan Allah zubayen da suke tafiye da lamarin su yanzu kuka tare a masallaci zubaye takalmin su wannan kaba da kace ina takalmi na sai ce baka cikin mu kana da wani kayan ka wannan na Allah kai na Allah ne kayan ma na Allah ne haka suke tafiye da rayuwarsu duk inda suka tarar daji su kwana suna nafila a yi ta bin Allah to kai kuma yanzu bin zuciya kake ba bin Allah ba ka ce kar a raina ka kar a yi kaza to duk irin wannan malaman sai Allah ya kunyatar da su sai a yi yara ƙanana malamin da yake wannan alaƙaƙan sai a haifi wani yaro ya masa rayin kunyan a zauna lafiya hausa suka ce laya kiyayi mai zamani sai ka yi wautan naka wani kuma ya huto ya yi tai ka yi abin ma ya ƙi ci Allah ya nuna ma ƙarya kake dama ba gaskiya ba ne eh to haka Allah zai yi duk wanda ba dan Allah aka ji tsoronsa ba sai an kawo wanda kai kuma sai ka ji tsoronsa amma idan dan tsoron Allah kake yake jin tsoronka to kullum darajanka gaba zai yi Allah ya gane da mu na kake faɗa allazina sabaru ala rabbihim yatawakkalun allazina sabaru sune waɗanda suka yi hakuri ala azal mushrikina ga cutar da mushrikai suke musu wani hijirata da hijira li izhari dini dan su bayyana addini wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma sun dogara ga ubangijinsu fa yarzuquhum allazi azarta su من حيث لا يتسبون تين باسا طماني وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكاين الله يجي كم نوني min dabatin daga dabba wannan daban yana daukan kowanne da mutum da dabbobin baki daya la ta min rizqa ba ta iya daukan arzikin ta liribi saboda raunin sai gari dabba da yawa saboda rauni ba ta daukan arziki yanzu kamar shanu suna daukan arzikin su ne to Allah yana nuna maka amma ba ka ganewa sai ka daure abin da ya fi cikin sa ya fi cikin ka bai taba kwana da yunwa ba amma kai mutum wai kana ya zan yi nafi yi mana anan fa Allah ya gama kaba mana aya fa dabba za ka daure a gidanka fa san da ka daure ta akwai da ba ta ci ba to ka ɗaure wani a hannunka yana ci yaya kai da ba ɗaure ka ba kake tsoron ci wanda yana hannun nan naka ikon ka ba yana hannunsa shi kullum a ɗaure yake kai ne ikon amma yana ci kuma kai kanka ɗin ka je nan ka je nan wai kana tunanin me zan ci to raunin imani ne ya ka haka akwai wani wani wani wani wani junaidu ne zai yi sallah a bayan wani malami da ya yi sallah sannan ya yi sallah suka ce assalamu alaikum sai malamin ya tambaye shi sai ka kai junaidu kullum ba wani sana'a kake ba wai ta ya kake samun abinci ne ta bari in sake sallar da nayi a bayan ka sai in baka amsa ya ce Allahu akbar ya yi sallar sai ya sake ya ce rayin imanin ka ne ya sa baka san ta inda nake ci ba sallan ma da ne abunka ka lalace baka da cikakken imani sai da ya sake sallama ya baya amsan yaya yake neman wadan ya gaya masa yadda Allah yake ciyar da shi to saboda haka ci wannan ga manzon Allah yana faɗa ku dinga kula da tsundu za ta waye gari cikin ta danfare in ta wuni kuma ta dawo cikin ta koyi tsuntsu wannan ma kullum sai ya ci yayi amma a kan ci ka kasa bautan Allah kullum rigiman ka sai cikin ka eh cikin nan naka kuma da kake rigima akan nan naka Allah ya nuna ma iyara da haka aihe ka nan shekara wajen biyu baka san mai da ake neman tuwo ba kullum a kama a baka nono a hakan ma Allah bai in wayanka ne yake baka lokacin ina wayan naka to lokacin da kake cikin uwa wake ciyar da kai Allah a lokacin Allah bai barka ba kuma sannan wai ka ce kai kana nune dabara sai ka ga mutum yana wani kakale na wayo wai wai ni yanzu abin da na sani zan ce da matata zan ci da kaina shine wajibi kana wannan wayan iyayenka suna kwana da yunwa ba za ka iya tunanin ka ba su ba ba ka san yadda da suka ma kana yaro ba to ina za ka yi albarka wani mai wa'azi ma na je na yin wa'azi a wani kaza yana cewa jama'a mutum ya tambaye ka wai yace kana tambaya zan muku yace ga matarka ga matarka tana zaune ga kuma mahaifiyarka idan kana cin abinci abinci abinci wa ya kyautu ka baiwa abincin iyarka ta roƙe ka ta ce ka ba ta abincin matarka ta ce ka ba ta wa za ka baiwa nan uwarka tana neman abincin ta ce ka ba ta kaci nan matarka ta ce ka ba ta wa za ka baiwa ina tambaya a shi malamin da yake faɗa sai na ba ku nasa sai dai mutumin ya ce akar makalla na daga hannu ya ce mahaifiyarka ta ce kana da haƙƙin tana da haƙƙin ka ciyar da ita wajibi ne ciyar da ita aka ce sai wani ta karɓi kallon mata ka yace to alhamdulillah ita ce ta zama wajibi ka ce da ita wancan mustahabi to hakan din har ga Allah haka ne amma yanzu irin wannan wa'azin zai jawo shiri kuma har ga Allah ce da iyalanka wajibi ne iyayenka sai da dama mahaifiyarka babanka ya ciyar da ita kai ka ciyar da matanka wannan magana da ya faɗa gaskiya ne amma yanzu marar hankali ya ji wannan zai baiwa uwarsa abinci kowa nan kana yi daidai in ba Allah ne ya ganar da kai ka shirya da mutum ba sai ka batar yi a shari'a din ba wani kage ba ne wannan magana na ilimi matarka ce wajibi ka ciyar da ita mahaifiyarka babanka ya ciyar da ita to amma yanzu dan zamani ka faɗa haka zai ba uwarsa abinci to in ba Allah bai ganar da kai shirya ba ko magana ta shirya kake sai ta juye magana ta zama halaka to saboda haka a kan neman abinci ku daina durfafawa duk abin da ka sani a duniya ba wanda Allah baya ɗaukan abinci ya bashi sai dai abincin kala-kala ne kowa da irin nasa shi ya halitta bayinsa kuma ya nuna mana hikimomi kala-kala wani abincinsa ɗanyen nama ne ku duba su zaki su kura sai gari ya waye su je su turmushe su kashe a hakan dai kullum sai an rayu wani abincinsa tuwo ne shi zai ci da shi zai rayu wani abincinsa ma ruwa ne kaɗai zai sha da ruwan zai ci zai rayu wani abincin sa tsakuwa ne a tsantsan ma za a san kamar da cikin wani banda tsakuwa ba ku kai ƙasa shi Allah ya ce abincin wani ga alhanzir tabo ne abincin sa ne shi tabo ne kullun yi zai ci taban da yi aka yadda ya rayu wani abincin sa ciyawa ne wani abincin sa kaikayi ne wani abincin sa ya sheki iska haka ma sai ya koyi to Allah ya yi wa kowa abinci irin nasa amma wanda ya ji tsoron Allah yabi Allah wallahi Allah sai ya cika cikinka da imani manzon Allah cewa ya kaburi yana ci da hanji bakwai mumini da hanji ɗaya duk kaburi yanzu sai ya ci abincin mutum bakwai a cikin amma ran da ya musulunta to na mutum ɗaya ne saboda haka musulunci yana da babban daraja saboda haka jama'a mu bi Allah ku daina tsoratar da kanku akan abin da za ku ci imanin ku ba nan yake zubewa ba sai ga mutum yana cewa wallahi ni ba da abin da zai fidda ni kaka ba ka da Allah wallahi ni abinci na ba zai kai ni kaka ba ana gobe man kana da yi alhamdu sai ka ce kaka to in abincin ya zo in baka je kakan ba kuma abincin yana ne ya za ka yi to duk irin wannan tauhidi ne na kafirai abin da ake so yau dai kana da wanda yau za ka ci alhamdulillah ran da Allah yau ya baka ka ci ka gode ran da ka rasa ka ji tsoron Allah rahin neman abincin baka da shi kana neman ma ibada ne to saboda haka ba sai kun ce kun tara ba an kun tara dan rabon ka ne ko rabon wani ne baka sani ba manzon Allah ba taba abin ajiya abinci a gidansa ya kwana ba fa yau an kawo akwai ran da aka ji yaki aka dawo gari ne kwano biyu da ana raba manzon Allah kasa barci yayi sai da yace wance dauka min wannan garin ya sadakar yace wallahi yanzu na samu damar yin barci baya bari ma ya kwana ta haka horarwar manzon Allah yake me kake cewa
الله يرزقها وإياكم وهو سميع عليم Allah ya rubuwa duk dabban da kuka gani Allah ne yake bata abincin da take ci wai ya kum da ku aiwal muhajiruna ya kum muhajirai wa in lam yakum ma'hum ko da ma ba ku da guzurin wala nafaqatun ko da ba ku da abin da za ku ciyar wa huwa samiu li aqwalikum Allah matabbaci ne ga jin kaulin bawa alimun bi ramayikum Allah yine masani ga abin da kuka yi kuduri a zuciyarku ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن din lamul qasam ne ولئن سألتهم da zaka tambaye su ayar kufar kafirai kace man khalaqa samawati waye ne ya halitta saman nan bakwai wal arda da kasai wasa kara shamsu waye hore rana wal kamara da wata waye hore su suke ta gudu su biyun nan la yaquluna ko da kafiri ne zaka ji shi Allahu Allah ne fa anne to dan me yasa yuba kuna yusrihuna kuke juyawa an to yi ga ɗayan ta Allah ba da ikirarihim bayan kun tabbatar da cewa Allah ne mai yi to dan me yasa kuke juya ba za ku yi imani da Allah ba الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم Allah sarki Allah yanzu da daga Allah yi ne sarki mai shimfida arziki yuwazi'u yake yalwata arzikin ba ga kowa ba liman ya sha'u ga wanda ya so min ibadihi daga bayansa amma idan Allah ya yalwata arzikin ya shimfida yi imtihanan jarraba ne a ga za ka ba Allah ko ba za ka ba Allah ba wai kadiru la wanda ba yi da ko zizi Allah ya kuntata masa yi ma haka Allah ya so da ba da wani sai an baya arzikin a damke liman ya shawo ga wanda ya ga ibtila'in jarraba idan Allah ya baka dukiya ya baka dukiya jarraba ne dan a ga zaka ba Allah da dukiyan ko zaka ba hanyar sabon Allah wanda da yana da dukiyan kuma Allah ya karbe to yi ma ana nuna masa ne jarraba ne saboda haka duk mutumin da Allah ya baka dukiya motoci ne da kai shanu ne da kai duk menene to idan kaddara ta zo ka yadda daga Allah ne duk mutumin da ya san ya zai game da Allah kare yi na inshora kare yi inshora ba kyau dan wannan karatu ne na mutanen maraya ko anan haka ce da kai inshora ma ka sani ai baka sani ba ba kaddara wai ba kaddara eh akwai masu inshoran kansu akwai masu inshoran dukiyansu eh haka abin yake akwai masu inshoran gida akwai masu inshoran jirgin ruwa akwai masu inshoran jirgin sama da kayan inshora za a yi agreement a yi takarda a rubuce duk wata ga inda za a kaiwa kamfanin inshora kana kaiwa duk wata kana kaiwa ɗan jirgin ka ne ko motan ka ne ya faɗi to sai su baka sabo sai su karɓi wancan idan kuma inshoran gyara kai sai su baka kuɗin gyara idan inshoran jirgin kai sai a baka wani jirgin daban to wannan shine ba kaddara duk mutumin da ya ce ba kaddara ko ba mumini bane kafiri ne haka manzon Allah ya koya mana eh in dai mumini ne ka yadda da kaddaran Allah khairihi wa sharrihi murrihi wa hurihi wa murrihi eh kullu zalika kar kaddara Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya koda kaddara ka san daga Allah amma rayuwa ka ce ba asara to ka ce ba Allah to ka kiyaye kanka da wannan ba musulmi kar ya ga wannan layi nan ishora a zo a biya ranka biyan ranka ko a zo a biya karbanka a biya duk abin da ya same ka ba asara to dai muna gaya muku ba shi da kyau wanda kuma zai yi ba zai fasa ba yayi amma duk mutumin da yake ba kaddara ya nuna ba Allah kuma wannan mutumin ya nuna cewa kafiri ne ba mumini ba mumini ya yadda da kaddara idan kana nan mota ka ta fada haka ji ai dukiyar nan naka ne ta fadi kar ka ce direban ne bai iya tukawa ba ka ce alhamdulillah Allah mun gode maka mai yiwa wani masifan nan zai hau mu Allah ya daura wa dukiyar mu shikenan abin da ake so kai idan aka ce wane ba ka da labari me ya faru ai dukiyar nan da kamar an je da yi mata wuce wala barayi sun kwace sun mun gode wa Allah da ya ba mu lafiya mai yiwa wani nauyin ne Allah ya sauke mana ko ko wani zunubi ne wanda Allah zai ɗora ya ɗora dukiyar sai ka lissafa ta a matsayin a lahiran an je hisabi wani abin Allah zai saka maka amma ka ce ba kaddara ko sata haka baka ko me haka ban yadda ba sai na sa qur'ani to baka yadda ba sai yaya Allah ya ɗora ma ka ce baka yadda ba to yaya za ka yi sai kai abin da za ka yi duk abin da za ka yi ƙarhe dai cutar da kanka za ka yi kaza aka sa ma qur'ani akan kudin ka dubu goma ko ahirin wani ya mutu a je lahira ana neman diya rai a gonka kai kuma za a biya ka haƙƙin ka kaga ai ya jiye da mujiya to ku dinga yadda da kaddaran Allah duk abin da Allah ya komu ku yadda da kaddara wannan shine abin da musulunci yake so amma ka ce baka yadda da kaddara Allah ba kai a duniya ba za ka cutu ba ba za a cuce ka ba wani irin rayuwa ne wannan imana ai ana barin haladdan kunya da kaji wannan ne kana yin aiki ka sa ma'aikata wannan yana cutar naka ka sanin za ka yi haƙuri wannan ya cuce ka ka yi haƙuri wannan ya cuce ka yi haƙuri da cutar da ake ma za a tattara ka yi ga aljanna idan kuma Allah ya hore maka ma da yawa wannan kana bin sa bai wannan kana bin sa wannan kana bin sa tattaro su za ka yi guri ɗaya ka kira wa Allah ya hore ma masu bayan ka kawo mutum dubu ai kowa gaban ya faɗi karkar kar sun zo yau alhaji bayani ne mu ko ya za a yi sai a zuwa gida ka kai zo mana ya me za a samu a gunka ne kana da me za a samu nawa nake bin ka alaji dubu ɗari biyar ne za a samu wani abu akwai dai ɗari alaji saura nawa ɗari hudu sai kalli yaron ka haka shi a kawo sai sabon sajan biro kawo ɗarin sai a ce wannan ɗari hudun babu buwahin an ɗauke ta sai dai sabon bashi je ka haka za ka dangane yi mana kai ne za mu samu a gunka ni ma alaji wallahi abin da na samu ɗari uku ne ɗari ka ne wallahi nawa nake banka biyar ne to kawo ɗari uku ɗari biyun baya kan shi kenan za a baka sabon kaya a kula nan gaba kar a yi ganganci kan haka aiki amma kamar fir'auna ana jin tsoron ka ka ba mutum bayi ka cutar da su a banza ko bayin na ƙarya ba na gaskiya ba yi mana kuna gane bayin ƙarya da na gaskiya ku tambaye ni kayan na dubu ɗari ne ya baka ɗari biyu dama ƙarya yake ta ina za ka biya wannan kuɗin ba za ka iya biya ba sai dama can ba bayin Allah da annabi bane an baka kayan dama dan baka da kuɗi asalin kayan na dubu ɗari ne ya baka dubu ɗari biyu ka ka masa dubu ɗari dama ka biya shi ya ce yana banka dubu ɗari abin da ake sai da shi dubu ɗari ya baka dubu ɗari biyu da kyar ka sayar dubu ɗari biyu da goma ina za ka biya kuɗin dama haka ne Allah yana kallon kai da kake ba mutanen kaya turame ne ana sai da shi dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu masu sari sun zo ka ce da dubu biyu za ku ɗauka sun ɗauka kuma kayya kayya sun kawo maka dubu da ɗari biyar biyar an biya ka ma fa kana yi wa mutane wayo wannan abin wane kuɗi ƙayya kake dama zaluncin sa kai duk a lahira Allah zai yi tankaɗe da rediya a ranar dama baka bayi yanda zai ci riba ba ba dole ya fada ba ko bayan nan ka dinga bin sa da wani hanya na cuta ka san hanyar cutan shi ba ya zo gunsa da kuɗinka kai yaudare shi da ka dinga bashi bashi yi mana ga kuɗi na dubu ɗari a wannan ya kai haka ka je kai wani abu mana da kuɗin ka ba sai a baka bayi ba shi da da kuɗinsa da ƙarfinsa ba ka cutar da shi shi kuma da yanzu kana bayi bayi shi kenan ya je ba ga gan hadi yana ci da kuɗinsa ya kai ya dogara da bayin kuma nan gaba ka masa wannan gullin haka ba ake yanzu ba sai mutum ya ga da ƙarfinka sai ya karya ka wai abin da ake hikimar haka nan gaba ya karya ka da bayi ba kai saka ɗauka ya a gurin wani ba to wallahi irin wayannan Allah ya taye sai ya karya su duk abin da za ku yi gaskiya a an samu hadisi wani attajiri ne ranar lahira sai da ya ga aljanna aka ce me aikinsa idan yana bin ka bashi in dai yana bin ka bashi to nan attajiri yanda zai ce ce a kira mana wanda muke bi bashi in zai iya biya yi kenan sai a ce to ka samu ka bamu an jinkirta maka wanda ba zai iya biya ba sai ya da ya mutu a dalilin wannan Allah sai da ya sa shi aljanna to ku dinga yi wa mutane sassauci ku daina takura mutane akan haƙoƙinsu sai ka gani in kai wa mutum sassauci kai ma ka game da Allah zai ma sassauci to Allah ya gane da mu mu je mu samu guri mu tsaya ɗaya da rabi yayi na'am inna allaha bi kulli shay'in alim inna la sanu ubangiji alimin Allah masani ne bi kulli shay'in ga kowane abu minu mahalal basri Allah yake da iko yalwata arziki wanda kaga Allah ya baka wadata na dukiya ba bin mutane kai ba kai wa Allah godiya kai adalci da abin da Allah ya baka wata riyiki wanda Allah ya kuntata masa ya hana shi bai samu wani ba nan duniya ba kullum yana cikin talauci shi ma sansa Allah ya shi mutumin da duk Allah ya kuntata masa lahira zai samu saukin hisabi dama abin da ka mallaka ba yawa to an tayi maka hisabi a gaban Allah ma hisabinka ba zai dade ba wanda aka bayi mai yawa zai ji daɗi a nan duniya mai hisabinsa yana da yawa in bai ba hanyar alkhairi da dukiyar ba to a lahira zuciyar kuma zai zai masa hukuba na'am wala in sa'altahum man nazala min as-sama'i ma'an fa ahya bi al-arda min ba'di mawtiha la yaqulunna la wala yadda lamul qasam ne wallahi da zaka tambaye su sa'altahum ka tambaye su man nazala wa yake saukarwa min as-sama'i daga sama ma'an ruwa fa'aya bihi al'arala bihi da wannan ruwa fa'aya al'arala Allah ya raya ƙasa min ba da mautiya bayan da ƙasan ta riga ta ƙeƙahe ta bushe la ya ƙulun wallahi za ka ji da ko kamu da kasan da za ka ji ya ce Allahu Allah ne fa kai bai shirku na biton Allah ne ke ya ga dan me yasa kuke tara Allah da wani قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون فقل يا مسلم يا رسول الله Allah alhamdulillah dukkan godiya ta bada ga sarki Allah ala subutul hujjati alaihi tunda Allah ya kawo hujja gare ku balbala magana ku afsar wa mabi yawan su la ya aqiluna ba su da hankali ba su hankaltuwa tanaqirihim fi zalika suna tanaquri cikin wannan suna warwarewa to za mu tsaya iya nan saboda ɗaya da rabi yayi na ga mala yasa ya zo kuma mala yasa a bisu